قد عظمت للأمجاد بانيها ومن يسعى إلى العليا سيدركها بما فيها ويبني مجده جبلا فروح الفرد يعنيها ليصبح همة تروي عن العليا مغانيها عن العليا مغانيها بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا صدق الله العظيم صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأئمة المجاهدين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين اللهم ثبت جناني وأجل الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينفقها فهجرته إلى ما هاجر إليه Allah Ubangiji madaukakin sarki ya girmama annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya ba shi girma fiye da duk abin da mutane suke da so saboda haka ya saukar da wannan aya a kansa bayan dai ya nuna mana cewa shi yana nan cikin duk abin da za mu yi shi abin a ɓoye ne ko a bayyane ne ba wani abu da zai ɓuya gare shi a ubangiji maɗaukacin sarki kamar da ya faɗa a ayin ta wuce inna Allah kana ala kulli shay'in shahida wato yana nan tare da wuto salati da annabi wani abu ne wanda yana da muhimmanci na musamman wato kalmomi ne ana faɗin su saboda yabo ga annabi sallallahu alaihi wa sallama saboda bin abin da shi annabi yayi masa na yabo shine Allah ya saukar da wannan aya inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi lalle Allah da mala'ikunsa suna wa annabi sallallahu alaihi wa sallama salati wato yabo ya ayyuhalladhina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani sallu alaihi wa sallimu taslima ku yi mishi salati kuma wato ku yi mishi salati kuma ku yi mishi taslimi shi ne a nan sahabai suka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama cewa ya manzon Allah qad alimna salama alayka fa kayfa nusalli alayka gaisuwa dai mun santa mu ce assalamu alayka ya rasulullah amma bai ya za mu yi maka sallah sallah dai wanda mun santa ita ce mai ruku'u da sujada da takabbarori sauransu wanda ake wa Allah ba a yi wa wani. Munafikai kuwa lokacin da ayar nan ta sauka suka ce to kun gani ko ga shi wannan yana ce a yi tauhidi a yi tauhidi amma ga shi da ya ga ya samu ya samu karbuwa wurin mutane ya fara sa shi wani abu da ba wai mutane da su yi shi ibada ba har Allah maka mala'ikunsa suna maka ibada. saboda wannan za ka gane mutum ba zai kubuta ba zai kubuce masarin mutane ba Allah ya saukar da wannan aya ya ayi wa ladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima to kan bayan annabi a zamanin da Abdullahi bin Abbas ya bayyana mana ko da mutum tambayi annabi Musa irin wannan tambaya suka ce masa Abdullahi bin Abbas ya ce banu Isra'ila suka ce wa Musa shi ubangijinka yana sallah wato yana sallah kana sun tambaye shi yana sallah ya ce to kafin ya bada amsa ubangiji ya kira shi ya Musa sa'aluka an usalli rabbuk fa qul na'am innama usalli ana wa malaikati ala anbiya'i wa shin ubangijinka yana yabo yana yaba wani yace eh ka ga mu ya Musa ina yabon annabawa na da manzannina saboda haka salatin nan asalin ta hakikanin ta yabo ne kalmomi ne waɗanda sun kunshi yabo akewa abin nan akewa annabi sallallahu alaihi wa sallama salati da annabi ta zo guda wato an ruwaito ta daga annabi sallallahu alaihi wa sallama cikin hadisai wato wajen arba'in da biyu arba'in duka daga sahaban annabi ne biyu ne daga tabi'ai kuma ta zo sigogi iri iri ba wai kamar wani in an da mai salatu ibrahimiyya a salatu ibrahimiyya ɗaya daga cikin akwai allahumma salli ala sayyidina muhammad wa sallim akwai allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammad اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم بارك على محمد اللهم تحنن على محمد suna nan da yawa sigogi wanda suka zo daga wurin annabi sallallahu alaihi wa sallama saboda kowanne ɗaya in ka yi ta da ka'idar da ko kuma ka yi daidai ta bi ubangiji maɗaukakin sarki sai na abdullahi ibn mas'ud yana bayyana mana kan wannan abin da nake kai yace atana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama wa nahnu fi majlisi fi majlis sa'ad wa tazana gidan sayyidina sa'ad bin ubada yace manzo Allah ya zo mana muna gidan sayyidina sa'ad bin ubada muna zaune duka muhajirin da amfara duk muna zaune shi sa'ad bin Ubad da amfani ne sai bishir ibn sa'ad ya ce masa ya manzo Allah da bashir ne bashir bin sa'ad ya ce masa ya manzo Allah ya ce masa amarana Allah an nusalli alayka ya rasulullah Allah ya umarce mu yi maka salati ya manzo Allah fa kaifa nusalli alayka ya zamu maka sallah mu ne sallah wanda mun san ta a tsaya a karanta Qur'ani ayi sujjada ayi ruku ayi sujjada فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يعيش ببال أمثله قال حتى تمنينا أنه لم يسأله هل ممكن ممكن زمتي ومتي بن تمريجوا ماذا ما تمريج يجاو منا ولا أبن ذا فتبع سيبا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذي يتمسى abin da za ku faɗa ɗin wato lokacin Allah ya mishi wahayi ya bayyantar da shi abin da za a faɗa yace masa قولوا كتير اللهم صل على محمد ما يجبكم صلوا عليه بقى تقبل أبو ملوسع شيء يمين ثلاثة لو يجب لا كل يوم يتبع أو كل يوم ألا يتبع قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد والسلام كما قد علمت السلام فما مهوى كما يكون سليم وأن جاء السلام عليكم شين أبونا ذاك السلام عليك يا رسول الله شين أبونا ذاك فتح تو أمن bisa gaskiya wato an gane riba wato Allah shi ne yana yana salati to anan yace ala ibrahim bai amati ibrahim ba to ya laraba suna faɗin al wani suna nufin wato wani din sai a ce al abubakar ana nufin abubakar kan ana ce al umar ana nufin umar har wannan al'ada a nan mu wa arab na borno na shi wannan arab na najeriya ba ta faɗin haka amma jari har yanzu na ce al fulan dai wato ana tambaye ana nufin wato dangi fulan suna nan ana nufin fulan kansa yana nan jaje yana nan sai fito ga jama'a don kalma ce na hakan larabci annabi da yake wa al ibrahim yana nufin وصل على إبراهيم وعلى آل إبراهيم كما يجب صل على محمد وعلى آل محمد هل ويوم دي منا جين دبا منا جين دبا وانا مسألة مع صلاة النبي صلى الله عليه وسلم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ta zama farilla wajiba ce wajibi ne mutum ya salati da annabi sau ɗaya a rayuwarsa wato wannan ita ce wajiba mustahabi kuma sunna kuwa ka yi ta ba iyaka a tsawon ranka za ka yi ta za ki ga nan cikin duk harkokinka in so ɗaya ɗin ka yi ta. To a nan wata matsala kuma za ta taso mana. Ai a tashahu na ƙarshe, tahiya na ƙarshe, an ce wajibi ne a cika ta da salatu da annabi sallallahu alaihi wa sallama. To ta yaya ta zama farilla so ɗaya a nan kuma an ce tana nan wajibi ne a cikin sallah. to wasu imamai sun yarda da wannan kamar shafi'i wasu imamai ba su yarda ba a kan wannan kamar wasu malikiya amma duk da haka shi fadi ya bayyana a cikin shi ba duk abin da ya tafi ya gaji wannan matsala saboda haka mu ma malikiya muna yin tashahu a cikin tashahu wato na ƙarshe a cikin kuma hadisan da suka zo game da salatu da annabi sallallahu alaihi wa sallama a hadisin nan wato na sayyidina ali wanda a ciki ne aka ɗebo salatin fati din da ana sari zuwa kanta a cikin shi ne aka ciro ta ibnu kathir ya rawaito shi a cikin littafin tafsirin shi daga hanyar sa'id ibn mansur da zaid ibn al-fudal wa yazid ibn ibn harun حكم سنتي تنكر في وجه نوح بن الخير يانا في حدثنا سلام الكندي يانا في سيدنا علي أن عليا رضي الله عنه سيدنا علي رضي الله عنه هنا قوي أبو الثلاث لأنه كان يعلم الناس هذا الدعاء وأن يقول شيء ثلاثي يا النبي صلى الله عليه وسلم هنا قوي قوي هنا في اللهم يا داعي المدعوات وبارئ المسموكات وجبار القلوب على فطرتها شقيها وسعيدها اجعل شرائف صلواتك ونوام بركاتك ورأفة تحننك على محمد عبدك ورسولك الخاتم لما سبق والفاتح لما أغلق والمعن الحق بالحق والدامع جيشات الأباطيل كما أمل فاطلع كما أمل فاطلع بأمرك بطاعتك مستوفزا في مرضاتك كغير النسل بقدم ولا وهن بعزم داعيا بوحيك حافظا لعهدك ماضيا على نفاذ أمرك حتى أولي أورى قبة النقاب في آلاء الله تقضي بأهله أسبابه به هوية القلوب بعد أوضاع الفتن والإثم وأقام موبهات الأعلام ومنيرات الإسلام ونائرات الأحكام إلى ثلاث جواته حرية اللهم أفتح له مفتحات بعدك وأجر مضاعفات الخير من فضلك مهنئات بناء بناء مهنئات له غير مقدرات بجد الشيء ولا حديثي ولا حديثي ولا يروي توجي cikin sahabat wato cikin malaman hadisi suna da yawa sai na bul'ai shi ma ya ruwaito shi a cikin wato al'adi da ibn mansur Sulaiman bin Ahmad shi ma ya ruwaito shi na Ahmad shi ma ya ruwaito shi a cikin wannan hadisi haka nan dai wato Yazid bin Harun shi ma ya ruwaito shi masu ruwaito wannan hadisi suna da yawa kuma a ciki shi Imam Bakri din nan ya takaita shi ya tsaya akan abu kankani daga cikinsa na salati al-fatihi da muke karantawa wato mutane da yawa kamar kalmatiya suna karanta ta tijariya suna karanta ta abin nan mutanen nasaralliya suna karanta ta su mutanen abin nan mutanen nan algishiya suna karanta ta to ga shi nan dai kowa yana karanta ta a bisa abin da Allah ya kawace masa wato duk salati na annabi daban-daban din da suka zo duk kana iya yin su wato shi abul hajjaj المزي سلام الجن هذا يا مجمع وانا ثلاثي ينادى الحافظ الطبراني هذا الاثر عن محمد بن علي الصائر عن سعيد بن منصور حدثنا نور بن سيف سلام الجن كان وكلمة اثر هذه اذا ونن ونن ونن مسؤول ثلاثي سيدي شي سلام الجن يا بكيشي ya ce shi bai san shi ba amma bukhari ya san shi ya ambato shi ne tarihinsa babba saboda haka malamai sun yi amfani da riwayar bukhari don shi bukhari shi ne wato gonin wannan matsala na hadisi in an ce hadisi bukhari ya tabbatar to a cikin duniya dai babu mai kankarar da shi shi kenan ya zauna ba saboda komai ba ne saboda ya daɗe yana cikin wannan lamarin yana daga cikin wato nau'o'in salati da annabi sallallahu alaihi wasallam da suka zo Allahumma ja'al salawatuka wa rahmatuka wa barakatika ala sayyidil mursalin wa imam al-muttaqin wa khatam an-nabiyyin Muhammadin abdika wa rasulih imam al-khayr wa qa'id al-khayr wa rasul ar-rahmati اللهم بعث مقاما محمودا يملكه به الاولون والاخرون اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إذا ما إذا شين سيبومي ودن تنجو النبي صلى الله عليه وسلم ينعين له هكذا كما خبار ابن الأرك يجي أبو إسرائيل شين يجي فتاة يونس بن خبار ينا شيوا يا إيمان هدوبا أعتم فارسة إن الله ملائكة يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما قال أنبأني من سمع ابن عباس رضي الله عنه يقول هكذا فقلنا أو قالوا يا رسول الله آه، يا رسول الله علينا علمنا السلام عليك فكيف الصلاة؟ فقال صل وقولوا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وال ابراهيم انك حميد مجيد وارحم محمدا وال محمد كما رحمت على ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم انك حميد مجيد zuwa dai ƙarshen hadisai waɗanda sun zo a kan waɗannan wannan matsala na salati da annabi sallallahu alaihi wa sallama suna da yawa kuma wato shi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wata rana ya zo yana hawan mimbari ya taka na farko sai ce amin ya hau na biyu kuma yake amin ya hau nan kuma yake amin ya hau da ya gama hudubar ta sauka sai sahabai suka shi hawan zanza ta yi abin da baka taɓa yi ba yau kana hawa kan mimbari muna jin kana ce amin amin da wa kace yace ai jibril ne ya ce mini ga azumi ya zo duk mutumin da ya halarci azumi ba gafarta masa ba saboda munanan ayyukan da Allah ya nisanta da shi kuma yake duk mutumin da aka ambace ka bai maka salati ba Allah ya nisanta da shi haka nan mutumin da ya iske iyayensa a watan Ramadan lokacin Ramadana Allah bai gafarta masa saboda biyayyansu ba har watan Ramadana ya fita to Allah ya nisanta da shi shi ne ta kaji ne na ce amin amin sun ina hamana masa da wannan suna ko ta tabbata saboda haka saboda haka a yawaita salati da annabi sallallahu alaihi wasallam sai daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam yake mata yake wato ya rasulullah inni ukiru salata alayka fa dam aj'al laka min salati wato ni ina yawaita salati gare ka ina yawan yawan lokuta na duk ina ina ina maka salati shin in ka in aza maka nawa daga cikin lokuta na sai annabi sallallahu alaihi wa sallama yake maka ma shi ka to abin da ka so lokacin da kake kayi ni salati da duk kai wanda rubu rubu ne yaje in shi ka in kan in ka yarda فإن زدت فهو خير لك إن كان قال ما يسمك عليه سنت ربي ربي لوك شنا بثلاثي يجي مثلا إيه إن كان يكا ينا بكيو أما إن كان قال يا كان قال يا سمك عليه هل يا كاو سنتين فيما يجي مثلا هكا ويجي مثلا مزالة yau lamari dai duk lokaci na in sani na cikin salati ya annabi bayan farillu bayan abin da Allah ya azami ne duk lokutan da bayan da wani abu daban a cikin su to in ci gaba da yin salati gare ka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko ya ya tabbatar da shi akan wannan mas'ala kuma ita salati da Annabi sallallahu alaihi wasallam Abu Hurairah da ya mana cewa mu musulmi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace sallu alayya kullini salati fa innaha zakatu lakum wa zakati wa tsarki ne gare ku kuma tsarkakewa ne gare ku za ta tsarkake jiki daga duk abin da zai zama wato na tsarki ba za ka tsarkake zantukan da kake yi ma'ana dai za ka tace duk daudan da yake cikin jikin mutum na rashin binsa dokokin Allah duk Allah zai tace mutum daga gare su saboda albarkar salatin da ake wa annabi sallallahu alaihi wa sallama saboda haka wato ya kamata mu yawaita salati ga annabi sallallahu alaihi wa sallama mutanen da ko ɗaya zai je wurin malamai ya yi karatu sai ya dinga yin salati Allah ka nuna min malamin kirki da zai je yi karatu a wurin har Allah ya kawo wato ilhami wani sa wani sunan wani mutum a zuciya ta je yi karatu kuma zai amfana haka malamai waɗanda suna tarbiyyantar da mutane game da sha'anin tsarkake zuciya da ake zuwa wurin su domin irin waɗannan malamai su ne malaman abin nan sufaye ko kuma malaman salihana ce musu sufa imam ahmad bin hanbal ya rubuta littafi a kansu bai hasu ya rubuta littafi to magabata na kwarai da duka tun daga zamanin sahabai cikin sahabban annabi akwai abu zabi wanda an san shi duk duniyar nan ka ba shi ba zai ɗauki wani abu cikin ta ba shi bai ɗauke ta wani abu ba shi dai ya san in ya ci shi ne sai na abu Usman ya ji labari a sham yana wazi ya ce a kamo shi a kawo shi don zai kasa mutane ba za su yi jihadi ba su zauna sun suke za su yi zuhudu ba wanda da duniya kafirai kuma da yadda aka yi azabta mana ku kawo shi aka kawo shi da ya ajiye shi a rabda wani gari ne akwai gona wanda annabi ya bashi wurin ya ce to ka ka zauna wurin ka gonan nan naka ne in za ka yi wa aiki ga matan ka da ɗayan ka da bayan ka to wannan gari garin daman ka aka sadu da shi wata rana yana tafiya shi ya sa kaya na manya bawan kuma yana ya sa masa kaya manya irin naki ba bambanci tsakanin bawa da da da shi ne gidansa suna tafiya kuma suna ɗauke da kayan abinci da aka karɓa daga baitul mali wurin sayyidina Usman kafin suka ce masa Abu Dhabi wannan wane ne ce dan wana ne ba ku ba wane ba suka ce yake muku eh ji ba bawan ka ba ce to ya kasa masa kaya irin na sai ce me zai masa annabi ya ce mana ikhwanukum حولكم لا تكلفوهم ما لا يطيق كلفتم فاعلوهم اطعموهم مما تاكلون واتيتوها تكليفا ان كنكم Allah ya mallakar da ya sa su hannunku in kun ci ku ciyar da su daga abin da kuke ci in kun saka kaya jikin ku ku sa musu kaya irin naku ku rike sai da kuna rike ƴaƴanku ko kuma kanku to ya zan yi da shi haka zan rike sai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga ya ni kun ga halayen wannan mutum a ce ya yi laifi ne a to saboda haka ire-iren su suna nan a cikin al'umma shi ma dai mutum aka ce idan ka tashi baka sami malamin da zai tsarkake ranka ba to ka yi salatu da annabi ita malami ka ne ita salatu da annabi za ta kai ka wata rana da abin da kake kana nan gane sau shi ne za a zamanin da aka ya wuce malamai in ka almajiri ya zo gunsu farko ma abin da za su tambaye shi a rayuwarka tun da ka gaji wani sai ke nan abubuwan da ka aikata akwai abin da ka manta akwai abin da ka tuna kana tuna da shari yanzu eh kuma abubuwan da kana yi akwai alheri akwai shari a ciki eh akwai alheri akwai shari to farko abin da muke neman ka abin da ka manta din ka roƙi Allah ya gafarta maka iya ki sani abin da ka sani din in akwai haƙƙin mutane a ciki to ka yi ƙoƙari ka biya mutane haƙƙin in kuma ba haƙƙi ko a ci roƙi Allah ya gafarta maka abubuwan da kayi na alheri ka gode wa Allah cewa ya da ka dace har ka aikata waɗannan abubuwa saboda haka dole ka yi abin da aka ce masa tuba sai fara tuba ya tuba daga duk abubuwan da wato ya yi su na da a ce masa kuma ka kudure cewa nan gaba ba za ka yi abin da Allah baya so ba sai dai ka yi ka bar sauran sabar wa Allah shi Allah in yana son ka zai taimake ka sai ka ga kanka kai kanka maka ji abubuwan da zai zaka kawo maka fushi wurin Allah kaga kamar dai a duniya kana da aboki ko masoyi wanda ba ka son fushin ka da hankali da zaga abin da zai baka mishi dai to in girman Allah ta kai a zuciyar mu haka ba za mu iya mu yi abin da Allah baya so ba saboda haka wato waɗannan malamai suna koya ma almajiransu yono irin wannan sai a yi tuba in tuban ta tabbata zai ce masa to yanzu kana ganin kanka ka tuba kana jin daɗi to ka yi tuba daga tuban ma wannan tuba da kai ita ma kai tuba da ita to ya yi tuba nan zai ce masa to akwai abin da akwai marhalar da kake gaban ka tafiya wato akwai abin da ke gaban ka shine abin da ake ce masa miƙe wa kan tafarkin ma'aikin sallah sai ya ce wa ka miƙe akan as-sirat al-mustaqim wanda aka faɗa cikin sallah kullum kana roƙon Allah to goma ta tako kana son Allah ya shirye da kai ko eh yiji as-sirat al-mustaqim kana as-sirat al-mustaqim shine istiqama kana magana eh ina magana kana aikace aikace eh ina yi kana kudure kudure a ranka eh to wayannan duk ka yi kokari su dace da na annabi sallallahu alaihi wasallam abinda za ka tuna ya zama ya dace da abinda Allah da manzon sa ya faɗa abinda kana aikata ya zama irin abin da shi yana aikatawa haka nan kuma halayen ka na jikinka ma'ana dai abinda za ka furta da abinda za ka aikata da halin da za ka kwatanta kanka da shi duk ya zama irin na annabi sallallahu alaihi wasallama a nan ka kama hanya kenan daga nan ka san da mai Allah zai saka maka zai saka maka da wani abu ake ce maka takawa dan wanda muna karanta ta cikin Qur'ani tana nan da yawa ta zo to sai a yi baka to takawan nan ta zo akwai amfani da yawa da zaka samu ilimi wattaqullah fattaqullah yu'allimukum yu'allimukum Allah in ka kaji tsoron Allah Allah zai baka ilimin da baka sani ba sai kana zaune kullum Allah ya baka hankali ka gane wasu abubuwan da baka taba sani daga wannan kuma ita za ta kawo maka wasu abubuwa bayan ta kawar ka tabbata sai ka ga a samu ikhlasi a samu kuma wato sadikanci sadikanci shi ne ka rike gaskiya ba za ka yi karya ba har abada kuma ba za ka yi aiki saboda idon mutane ba har abada kana yin abubuwa tare da ikhlasi ga takwa ga shukr ga ikhlas sannan Allah ubangi zai ɗaukaka ka wannan shine matsayin imani matsayin tuba da muka faɗa na farko tuba da da da istiqama da mun duk waɗannan matsayi ne na na Islam wannan kuma matsayi ne na na na, na iman wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa sai ka tsallake da yawan istiqama na Islam matsayin insani kuma a cikin wannan abu shi ma duka dai abin da annabi ya faɗa da aka tambaye shi kuma a lisan an ta'budu Allah ka annaka tara ka bauta wa Allah a bisa yakini da kan kamar kana ganin sa dai ke ba za ka iya ka gani shi ba ka gan shi ba to ka tabbata shi yana ganin ka to shi ne abin da ayatan ta ya ma inna Allah kana ala kulli shay shahida duk abin da za ka yi za ka Allah yana tare da kai to idan wannan yakini na ihsan ya tabbata a zuciyarka me za ka samu za ka samu a farko dai muraqaba shi ne imanin cewa lalle lalle Allah yana tare da kai kai ka kudure a ranka duk abin da za ka yi ka san fa Allah yana ganin ka cewa Allah yana ganin ka nan shi ne babban lamari a zuciyarka bayan haka za ka kai wani matsayin da sam sam kai hankali kamar ba zai karba ba shi ne mushahada wato mushahada nan abu ne wanda ya fi karfin mu amma idan Allah ya so zai kai ga mutum mutum zai manta ba da duk wani abun sabo wani abun nan babu zai zama mutumin nan tatacce kamar da zinari ko kuma da wani abu wanda yake yana da kima ba dauda ba komai ba komai tare da shi daga nan takawa ta tabbata sai Allah ya baka ilimi ya baka sani kuma ilimin ana nufin ilimi mai amfani domin ilimi kanshi ka sani akwai wanda zai sa ka aljanna to wani kuma ilimin zai kawo maka ya jawo maka bala'i kamar ne ma wasa a zamanin manzo a zamanin na jahiliya da zamanin manzo ba sallallahu alaihi wasallam mutum ya faɗi abin da kalma ɗaya faɗe ta sai faɗi da ita a cikin azabar kutan jahannama sai na Umar ya ji wani mawaki yana faɗi wasu abubuwa mutumin nan ya nemi wasu don ya yi zartar zartar da hukunci don ya zaɓi wasu da dalilin da wasu aikata ba yake to wannan a musulunci akwai إقامة الحج أقول حج حج أكرم سأقوات رجل ذلك يا بلو يا جي أبسينيا أبسينيا يا نشام يا وتي حبشة شيء يا يا جاب المسلمين يا متو أكرمكم وأنا كافرتي أنا كما قلت أي saboda haka lalle lalle wato manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama Allah ya ɗaukaka shi saboda mu yawaita salati gare shi yanzu cikin wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana faɗa wanda ya wato shi ne Abdullah bin Amr yana cewa ana Muhammadu nabi ummi ni ne Muhammadu annabi wanda bai taɓa yin karatu ba amma ya san karatu ya faɗi wannan kalma ta uku yace wala nabi ya bani kuma ba wani annabi bayana ni ne ƙarshen annabawa utitu fawatihal kalimi Allah ubangiji ya bani kalmomin fara magana da kuma cika makin su wa khawatimahu wa jawami'ahu Allah ya bani fasaha duk abin da zan faɗa ya cika dukkan ma'anonin da ake so a faɗa wa ulimtu Allah ubangiji ya sanar da ni ko kuma alimtu kam khazanat an-nar wa hamalat al-'arsh na san yawan malaikun da suke dauke da alƙarshe ubangiji da kuma waɗanda suna rike da utan jahannama tawfitu wa ufiyat ummati kuma ni Allah Ubangiji zai saka min da duk abin da na aikata haka nan al'umma ta Allah Ubangiji zai saka muku sakamako mai kyau kan duk abin da suka aikata to abin da ya kamata ina nema daga gare ku fasma'u wa ati'u ma dumtu fikum muddin ina cikin ku ku ji duk abin da zan ga muku ku aikata fa idza yuhiba bi idan da bi da ni kuwa fa alaikum bi kitabillah to ga na bar muku alqur'ani hil ahillu halala وهلت أبن هلت فيهنسا وحرم حراما كما وهلت أبن الله من يهرم فاتي to wannan hadisi haka ne annabi ya ambaci alqur'ani bai ambaci sunna ba amma cikin wani hadisi daban kuwa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wata ran ce al'umma jama'a ku sani fa kada wato na samu ko yushiku kusan kusan nan sai ga wani mutum shi ku kan na samu shi ku wanda ya kusan nan zan samu shi ku wani yana kwance akan wato abin nan a garumarsa a ce masa manzo Allah ya ce ka sai ce a a mu dai alqur'ani ya ishe mu abin da muka samu a ciki da shi zamu yi aiki ba ruwanmu da wani hadisi ba ruwanmu da a'a ni ba Allah ba ni alqur'ani kuma ba ni irin shi hadisi saboda haka hadisi yana fassara alqur'ani hadisi qur'ani da sunna na aiki sallallahu alaihi wasallam don haka da Allah ya ce ku yi sallah sai ya yi shiru bai bayyana mana filla filla lokuta bai bayyana mana rukunan sallah sai yake wato yake annabi kai ka nuna musu wannan ita ce sunna kaga an ce mana mu yi azumi details na kaifiyar azumi annabi ne zo da ita mu yi sallah details din daga annabi ne ka samu to yi da zakka details din daga annabi sallallahu alaihi wasallam to saboda haka ashe alqur'ani da sunna din nan ba ta rabuwa tare suke kuma wannan Allah bai yi wa wani annabi wa sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shine kadai wanda Allah ya hada zancen shi da wato zancen shi da zancen shi ya ba shi wannan daraja salawatu Allahi wa salamu alaihi saboda haka wato ko da shi hadisin nan ya ce annabi ya yi mana wasiki mu riki alqur'ani mu halatta abin da ya halatta mu haramta abin da ya haramta to ai sunnan ma haka take tana nan tare da alqur'ani shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallama yana ce sallu kama ra'aytumuni usalli haka nan kuma a cikin haji ya ce musu su yi yadda shi ke yi da aka tambaye shi hamar zai a haji to haji na zuba annabi ya kwatanta ma mutane ba su sani ba yana gaba a inda ake raka'a zai raka'a inda ana tawafi yayi tawafi inda yayi sa'i yayi sa'i bayan da wannan duka ya zama ya zo kuma yayi sallama da da hajar da hajar aswad sai kama tafiya ya je kuma ya fita ya je da su ma'amina da abin da aka yi amina ya je arafa da abin da aka yi lokacin da ya zo muzdalifa ga abin da ya yi zuwa dai duk abubuwan nan duka an karɓo su ne wurin annabi shi ya yi kuma aka yi babu wani abu wanda mutane sun kirkira da daga gare daga haka kansu saboda haka sunna da qur'ani suna nan an samu wani lokaci amma yanzu alhamdulillah duk duniyar musulmi sun koma kan sunna ba wani kokonto amma a zamanin da su Muhammad Abdu da su Khidr da makamantan sun shahara sun bayyana a lokacin ai ana ce sunna a hadisi ba ba ba ba mu da Qur'ani kullum za mu yi aiki da shi mutane da yawa sun muka kan wannan kuluri wanda yake ba shi na tsaki da su to shi har suka zo sallah ma suka ce ai sai maka abin shi kenan sun ba ka bin sunna ba ka bin hadisi san cewa azhar hudu da asar hudu isha hudu magriba uku sallar safe biyu a'a ba raka biyu kai dai safiya da yamma kenan sauran lokuta ma an bari ana ana so a fara cikin wannan Allah wani ya san sarki ya tsare musulmi daga wannan wato daga barna إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما to abin da muka faɗa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wani wani lokaci kuma yace sallu alayya ku yi mini salati salatu fa inna salatakum alayya zakat sallar da kuke mini tsarki ne gare ku zakka ne gare ku kuma ina neman roƙan min wasila wasila din nan daraja ce a cikin aljanna mutum ɗaya ne zai samu kuma ina fata mutum ɗin nan in kasance ni ne shi ne idan kun ji mai kiran sallah yana kiran sallah to ku faɗi irin abin da shi ke faɗa wato ku faɗi in yace Allah ku ce Allah ma hazaka Allahumma rabb hadhihi da'wa tamma in ka ce Allahumma rabb hadhihi da'wa tamma salat qa'ima ati Muhammadan al-wasila wal fadila wal daraja ar-rafi'a wa ba'athu al-maqam al-mahmud alladhi wa'ata innaka la tughliqu al-mi'ad to wannan sai mutum ya faɗa to duk mutum ne faɗi wannan bayan shi ne kiran sallah ya yi kiran sallah Allah ubangiji hakika hakika zai ba shi ceton annabi gobe a lahira kuma zai shiga aljanna kuma duk abubuwan da ya yi ba daidai ba Allah zai yafe masa domin Allah baya ramuwar gaya ga bayan sa ba da zai cece shi waɗannan abubuwa duka da ana yi saboda wato ka samu shiga aljanna ka samu darajoji to Allah yana daga kaskarsa yakan ɗauka yana baka ya zo wajen rufayya min tabit al-ansari yake manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana ce man salla ala muhammad wa qala allahumma anzilhu al-maq'ad al-muqarrab indaka yawm al-qiyamah wajabat lahu shafa'ati shafa'ata ta tabbata ta tabbata gare shi Abdullahi bin Hassan ya karɓa ruwarsa a Fatima bint Hussein da ya karɓa karɓa ita da shi Fatima bint Hussein ta karɓa wato daga abin nan kakanta Fatima Zahra yar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace a manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam kullum ina jin da ya shiga masallaci idan dakhala al-masjid sai ce Allahumma ighfirli dhunubi وافتح لي ابواب رحمتك manzo Allah yana ya Allah ka gafarta min zunubaina kuma ka bude min kofofin rahamarka a lokacin da zai shiga masallaci tunda a masallaci babu kasuwanci babu noma babu inkanya ko ba haka ba to rama ita ce abin da ake nema a cikin masallaci in ya zo kace wa idza kharaja in zai fita kuma sai sai ce wa sallah صلى على محمد فسيجي اللهم صل على محمد وعلى ال محمد سيجي اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي ابواب فضلك يا الله كتاب سامن ذنوبنا sannan kuma ka buɗe min ƙofofin falalarka arzikinka na kowane iri kowane iri sai da zafi ta daga masallaci to ina iya yin komai abin da mutane suna yi Allah ka sanya mu da nake din nan akwai wato ribarsa wanda za mu samu a takaice dai salati ga annabi sallallahu alaihi wa sallama ana yin ta a wurare da dama sannan daga cikin muhimmin abu manzo Allah akwai wani hadisi yake ku yi mini salati idan ku yi addu'a ku yi mini salati shi domin duk addu'ar da za ka yi yana tsaye tsakanin sama da ƙasa sai an haɗa da salati ga annabi sallallahu alaihi wa sallama sai Allah wato sai in ayi salati sai Allah ya karbi wannan addu'a wato Ruzai ibn Muawiya shine ne wanda wannan ga Annabi sallallahu alaihi wasallam yake addu'a mawqufun bayna as-sama'i wal ardi addu'a ana tsaya shi ana tsayar da shi tsakanin sama da ƙasa la yafada ya hidaya sai al-arsh hatta yusalla alayya har sai in an yi salati salati yani sai an yi sa'uratul ratib wato kaje kurkurai na yi haka nan kuma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ya ce in ji sai na hadan bin ali bin abi talib yace manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya koya min wasu kalmomi ina faɗa a faɗe su a cikin sallar witri in na yi sallar witri karshe sai in karanta su اللهم اهدني فيمن هديت فوانا اهدني فيمن هديت امام شافعي يا سن يا شين قلوب ناسا kamar yadda mu ma muna da kunut namu ko ba haka ba aha to shi shafi ya dauka sai ta kunut zaki sai nan hakan ba annabi sallallahu alaihi wa sallama ya koya masa shi akan ya karanta wannan addu'a a cikin wujudi اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما اعطيت وقني شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليه ولا يئز من آتيه تباركت ربنا وتعاليت تو أن قال أتشن واتو الرواية النسائي يا قال جملة نسلاتي دليل أكتاوشنا أتي كتيتي وصلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم فشيء فكي وانا وانا دعا شهرين كما أن تنشي تو حتى جمع الله يا بينا من الشيوخ yana daga cikin mafifikan kwanakin mu juma'a ranar juma'a abin da za ka yi kamun ma ka je masallaci ka yawaita salati ga annabi sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda ya faɗa aqim min afdal ayyamikum yawm al-jum'a fihi khalaqa Allahu Adam wa fihi qubid wa Adam an hadice shi ranar juma'a kuma ya mutu ranar juma'a wa fihi nafsa kuma cikin shi Allah ubangiji ta malaika ya buta tsafo وفي صعقة كما شيء في أشهدهما مدوى المتابعة نتاج القيامة فأكثروا علي من الصلاة فيكم يوم الساعة ثلاثة غيري أشهدن رانا فإن صلاتكم معروضة علي إلى كبرنا صلاة لكي يجب الله ينامون مني كما إنا روحهم الله تبارك وتعالى إذا فكر من صلاتي haka yana ce mana la taj'alu buyutakum quburan kar ku mai da gidajen ku kaburra haka da bin ya idan mai da gidajen mu kawai da ba za mu yi salati ga annabi cikin su ba to ya kamata dai mu ci gaba da yin salati ga annabi sallallahu alaihi wa sallama inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما to salati da nan dai tana da yawa falalar da ma yana da yawa mun ji za mu bi ta za mu abin da mu tafi lokacin da zai إلا الذين يؤمنون إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة to anan kaga Allah yake mu'minin su annabi salati wa'annan da ba su masu yabo yaba wa annabi masu yi ma yi maka salati da taslimi masu bin shi masu bin dokokin shi haka ayi mu'minai to sashe na biyu waɗanda su ba su shiga cikin wannan jerin wa'annan mutane ba to su ne waɗanda suna ƙoƙarin yin abin da sai ƙaƙa wa annabi rai innan lalina yuzuna Allah wa rasulun sani waɗanda suke aikata abubuwa waɗanda Allah da manzonsa ba ka son su ma'ana in ka yi ma ka yi ku ga wani mutum zai ce ka ci shi Allah dai ba a cutar da shi to ba zai san shi shi Allah manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma Allah ya kiyaye shi ba za a cuce shi don Allah ya ce maka wallahu ya'timuka minan nas Allah bai sanya mutane su zama sanadiyar mutuwarka ba ba mutum da zai iya kashe ka wannan an tabbatar masa kamar kamar ba duniya da yana sa masu gadi daga sahabai suna kwana ko barka haka haka haka da dadewa sai cikin dare ya ji da ya same ku a kuna zaune da yanzu to ai shi da na kallame ku ko ku koma Allah ya saukar da aya ya ce ya kiyaye ni ba da kun ga ya tsini in wani ne ya ce to ga wannan wahayi ya zo aka ce wannan wannan munafikai zai yi da su amma nabi Allah da ya ga wani ke nan ya tabbatar ce ku koma gidajen ku duka sai kuka koma gidajen su ya zauna haka kuma har ya bar duniya ba wanda ya isa ya yi shi wani abu sallallahu alaihi wa sallam wato Allah ubangiji ya ya ya ya shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam to anan sani waɗanda suna cutar da Allah da annabi ma'ana suna aikata ayyukan saba wa Allah da annabi tare da ƙoƙarin wulaƙanta kalmar Allah to Allah ya la'ance ku duniya da lahira ya la'ance ku ne ne ya zage su a'a ba zagi ba wurin mu mu'min ce an la'ance shi an zage shi ina ce a wane kaza ka ai an la'ance shi to Allah ba ba ya fata wannan la'antar Allah shine nisan da mutum daga duk abin da ke nema ko abin da yana so duniya da lafiya ya zama wulakantacce a gefe can gashi nan komai ya bar shi ba shi da ikon samun komai ba shi da ikon rikan rikon komai shi duniya ta ga wa'adda nan azaban mummina kuma Allah ya tsaya musu azaba mai wulakantarwa gobe a lafiya والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اتفقوا فقد احتملوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا والذين يؤذون المؤمنين فالبعض ألا يأتي أي حق حق سد حق النبي سوى تبت من ياي شري ياي شري ya yi cuta ga Allah ko kuma addinin sa da annabi sallallahu alaihi wa sallama Allah zai wulakanta shi a rayuwar shi ta duniya kuma zai shirya masa azaba mai kaskantarwa gobe a lahira ko ba haka ba to ai mu'mini ma maza da mata ba ba su baya ba Allah yana ce wallazina yuzuna al-mu'minina wal mu'minati bighayri ma kasabu waɗanda suke kwatanta Allah da manzansa da abin da ba bai dace ba shi ne ana ce musu waɗanda sun wa Allah cuta kuma waɗanda sun cutar da Allah don sun cutar da bayan Allah wallazi da yuzuna almu'minina wal mu'minati waɗanda suna kwatanta mu'minai maza da mata ya gairi maskabu da bayan abin da suka aikata wato suna dangana musu abin da su yi ba su yi musu ƙarya su yi musu tsage su yi musu zamba da waɗannan ba su samu nan لإثما مبينا wayannan hakika Allah Ubangiji ya aza mutu wato nau'in zunubin yin ƙarya tsanan masu ƙarya kalara wa isma mubina da kuma zunubi bayyananne ma'ana dai Allah Ubangiji ko su ma ya la'ance su kenan ya Allah musu wayannan abubuwa da ya ambata na azaba mai tsanani nan wato mutum kada ya wato kada ya faɗi abin da Allah ba ya so ko game da mu'minai duk abin da aka faɗa game da mu'minai cikin abin da Allah ba ya so to dan dai mutanen nan sun wa Allah zai yi babba kuma Allah ubangiji zai kama su ya azabta su gobe a lahira wato shine Abu Hurairah yace ki an tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suke mata me giba me abin da ake ce mata giba wato mutum ya zagi ko kuma ya kama sunan dan uwan da wani aiki kana duk uka akaka bima yakra ka ambaci dan uwanka da abin da ran shi baya so ba wai ka zage shi ba kamar ana kiran shi wani wani lakani wani suna da so ko kuma ka ambace shi da abin da ran shi baya so wani abu kankani wanda bai ta san kare shi ka ba da ranka da shi wannan shi ne riba inda a fara'aita in kana fi a himaku to in dan kwana din nan abin da yake faɗa din nan akwai shi tare da hiba sai da na ambace shi da abin da zai shi baya so to kaddara abin da zai shi baya so din nan sifan sa ne ya za a yi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam in kana fi ma taqulu faqad irtatahu in wato abin da kana faɗa din yana jikinsa to lalle giban da aka faɗin kayi masa wannan shine giba wa in lam yakun fi ma taqulu faqad bahatta in kuma abin da ka faɗa din babu a jikin to kayi shi buhtani buhtani ko shine sanadi wato sananin ƙaryan da babu shi ba shi da babu yin shi saboda haka wato mutum bai kamata ya ambaci ɗan uwansa mumini sai dai alheri sai da alheri sai da kalma mai kyau Allah zai taimake mu Allah ya samu mu gama wannan azumi wato da sauran azuman da Allah ya rubuta mana duka cikin lafiya kuma cikin alheri cikin yanzu Allah da albarkar na ake faru ma ba ne to akwai tambayoyi ko akwai yan uwa da suka yi aiko tambayoyi na farko game da gashin mace a rufe shi a shara musulunci an sani cewa wajibi ne to yanzu yadda mata suke dora kansu gashi na kan shi su rufe kan a kai gashi nan to shi shi wannan buɗe shi ba komai ko ko dora a kai ma yana da
to shi dai wannan gashi ba ruka ko kuma gashin kantuna da shafata shi mace tana iya rufe kanta da shi amma fa akwai abin da annabi ya faɗa da hukunci zai taɓa shi don annabi ya ce ittaqu mawabi'atu ku yi tanki ali da zai kawo shubha duk abin da za a tome ka da shi ka ne tanki shi ma'ana wannan gashi wanda bai sani ba zai ce gashin ka saboda haka bai halatta ka sa shi ka fita da shi ba in ma ta sa shi ba mu ce kar ta sa ba in ta sa shi ne to ta sa shi amma ta rufe shi da yanki yadda tana rufe kanta al'amita in ta in ta fita da gashin ta wanda Allah ya hintar masa wa gani yawa
hukuncin mace da zama ɗaya take likitan namiji ko kuma mace da zama likitan namiji ko kuma namiji da zama likitan mace
to ba da kyau da zan ce maka wani abu ba amma ba a so sai dai in cutar da zai cutar da za a yi magani shi ba a samu mace sassai ba amma cutar ta yi tsanani ba mai yin ta sai namiji ya yi wa mace sai yi in kuma sai ya tsanani wajen mace ba a samu dokta mace ta yi mata ba an samu namiji sai yi amma tare da horomin shari'a a kiyaye shari'a a rufe wanda sau dubbe abubuwa na fitina a rufe su a jikin ko namiji ko mace wannan dai shi ne abin da za a yi amma ba za mu ce haramun ne mace ta yi karanci magani ba ko abin nan ba amma dai ana mata suna maza magani amma da tsari wannan tsari dole a san shi kuma a bi shi yadda dai ba za a ba za a fitar da al'auran mace a gaban namiji ba ko kuma ko dokta ne to an gane abin da nake Allah ya sa an gane ba kuma fara
tambayar na ƙarshe shine ko za a iya amfani da kuɗin zakka a gina masallaci?
To, a bisa tsari kuɗin zakka Allah ya raba shi da kansa, bai ba annabi ma daman ya raba shi ba. shi ya raba shi da kansa saboda haka kuɗin zakka ana ba masu shi wato miskifatai fakirai da waɗanda suna aikata ta zuwa ƙarshe wato waɗanda an ambata cikin suratul al-baqara bara'a suratul tauba to waɗannan waɗannan su ne masu zakka ana ba su to amma idan fakirai ɗin nan suna da wadata kuma wurin an buƙaci a yi wurin sallah babu kuma wani abu daban ba na kudin zakka ana iya yin gina masallaci ko makaranta da shi sai dai a cikin dai halin wato kasancewar cewa ba wani saboda mai saboda shi gina masallaci abu ne wanda yake wajibi ne akan mutanen anguwa ko mutanen gari saboda kowane mutum an abin tambaya ne game da gina masallaci shi zai gina shi sai mu taru mu gani mutum guda mai tsaya ka haka gina shi mun sai mu kai gini a tsakanin mu gina masallaci wannan kuɗi kuma na zakka an fi so a raba shi da masu shi amma in dai ya zama tilas ba a samu wani kuɗi da ko mutanen wurin suna buƙatar masallaci kuma musulmi bai kamata zauna za a masallaci ba to a yi sadaka da shi gare su saboda talaucin su ana iya gina musu masallaci da shi amfanin su na kansu da shi kuma su kuma su ɗauka wannan daidai ne.
قد عظمت للأمجاد بانيها ومن يسعى إلى العليا سيدركها بما فيها ويبني مجده جبلا فروح الفرد يعنيها ليصبح همة تروي عن العليا مغانيها عن العليا مغانيها ليلتجلي العلا في قطان هنا أحلام ترويها ليلتجلي العلا في قطان هنا أحلام ترويها الأمجاد قد عظمت للأمجاد بانيها ومن يسعى إلى العليا سيدركها بما فيها ويبني مجده جبلا فروح الفرد يعنيها ليصبح همة تروي عن العليا مغانيها